بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta lahadi shida ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan Jun 2026 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba duk sati muna karatu cikin littafin al'ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala za mu tashi a babi na a tafi na na 47 malam abin na tare da mu ina jin kamfe ka zo ka فشوف فقال تعالى عن المسيح
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطغت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله وقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي إن كنتم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الذي كله الدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل أن جبريل لما قال لما قال إلى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عربية وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله في الدين والذي يتضمن معنى الخضوع والذل والدين يتضمن يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فبان اي اهملته فبل ويقال يدين الله ويدين ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له ويخضع له فدين الله عبادته عبادته وطاعته والخضوع له Thank you.
taimiya yana ci gaba da yi mana bayani akan a bautantuwa zuwa ga ubangiji har yanzu dai yana kawo mana ayoyi da nasoshi wanda suke nuna cewa a bayi suna da bautantuwa da suke zuwa ga ubangiji iri biyu bautantuwa zuwa gare shi na farko ita ce su bautu a latilas ba su da zaɓi shi ne ba su yi fita daga cikin tsarin da ubangiji ya halice su akan wani tsarin ba wani ita kanta nau'i ce ta bauta a bauta ta biyu kuma ita ce bauta da duk wanda ya kalli irin abin da ubangiji ya mishi na alkhairi to shi kenan sai so shi ƙoluwar soyayya zai kuma bauta mishi ƙoluwar bautawa zai zama ya dayu zuwa ga abin da ubangiji yake so in ya yarda da shi wannan shine wato bauta ta zabi da bauta ta ta wato soyayya da Allah ta'ala yake san dukkan bautu zuwa gare shi to shine sai yake ta magana yake cewa shi kansa wa qala ta'ala 'anil masihi Allah ta'ala ya ce gami da annabi Isa alladhi du'iyat fihi al-ilahiyya wanda shi kansa akai da awan cewa akwai allantaka tare da shi wal bunuwa da kuma iyantaka tare da shi wato ya kasance kamar da ne ga Allah ta'ala Allah ta'ala sai ya ba su amsa ya ce in huwa illa abdun anna amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il annabi isa ba kowa bane face bawan Allah ne shi ma anna amna alaihi sai dai mu mashi ni'ima wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il muka sanya shi zama misali ne abin daukan izina ga banu isra'ila wanda muka ce fadan allah ta'ala da cewa in huwa illa abdun shi ba kowa bane face bawa wannan duka ma'anar bautan guda biyu zaka tabbatar masa annabi isa ya bautu zuwa ga ubangiji bauta na tilas da ba zai iya fita daga wannan bautan ubangijin ba tunda har ubangiji ya halicce shi yana ci yana sha ubangiji ya halicce shi yana kwantawa ubangiji ya halice shi yana gajiya ubangiji ya halice shi ya biyan bukatu abinda ke bujiro ma yan adam shi ma yana bujiro mashi to wannan bauta ce ta ubudiyya ne da ubangiji ya da annabi isa ya tsinci kanshi ba zai iya fita daga wannan ubudiyyar ba sai kuma ubudiyya ta biyu shine da ya ga abinda ubangiji ya yi masa sai ya so ubangiji sai ya zama ya ya fifita ubangiji akan kowa sai ya zama ubangiji ya zama wato yana bautan ubangiji saboda tsabar soyayya ya kuma kaskanta ya jayi zuwa ga umarnin ubangiji wannan shine ibada ta qaw'in waqtiya ya zaba kenan to wannan daga guda biyu Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi Isa dan ya tabbatar ma masu cewa shi Allah ne ko dan Allah ne ba gaskiya suka faɗa ba ce in huwa illa abdun shi ba kowa bane face bawa wato bawa ne daga cikin bayin ubangiji sai dai ubangiji sai ya faɗi wasu abubuwa da ya masa sai an na'amna alaihi sai dai masa mun keɓance shi wata ni'ima ni'ima shine ubangiji ya keɓance shi da manzanci ya ke ce ya keɓance shi da manzanci ubangiji ya bashi ya san ya ci daga cikin manzanninsa da ya aiko wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila kuma ka sanya shi zama misali ga bani isra'ila misali anan shine iba iba wa ibra muka sanya shi ya zama wato wa'azi ne ga bani isra'ila idan a lokacin suna kafafa ne da wato wani dodorudo ko tsafi ko wani abu sai ga ci ubangiji shi da ya tashi yin nashi mu'ujizan sai ya sa aka samar da annabi isa ba tare da uba ba sai dai uwa kawai to saboda abin jami'a ya kawo wannan magana saboda abin da aka samu shi a babin annabi isa annabi isa a babinsa akwai waɗanda suka yi suka gajiya suka yi kusuri shi ne ta yadda suke ganin cewa ma shi ɗin ma ba wani mahaluki ne mai girma wajen ubangiji ba har ma suke dangata mahaifiyar shi ma da farka ce zina ta je ta yi to kaga wannan sun zama sun kai shi can ƙasa abin ya yi yawa har ya zama ma sun tutsu da imaninsu tun da ba su yi imani da mazantakansa ba to a cikin kuma mutane kuma akwai wanda kuma shi kuma saboda tsabagen yabo sai zama ya kai annabi can sama ya zama harin ba ya dai tashi da ubangiji ko kuma yana cewa shi din dan ubangiji ne wannan shine aka kai mubalaga shine abin da su nasara suka yi su yahudawa su a wajen su har yanzu da yahudi da da kirista za su hadu in ba yahudi ya ga dama sai ya sai ya musguna mushi ya bakanta mushi akan akan akan annabi isa amma kaga abin abin mamaki mu da ba ma zakin shi kuma mu ne ya zama suka dasa gaba akan mu to wannan shine mu ba a wannan babi mazala kamar yana ishara zuwa ga wannan aya sai mazala shi ma ya mana kashidi yace wali hada qala an-nabiy fil hadith as-sahih saboda haka mazala ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ina nufin hadisi da bukhari ya fitar da shi hadisi da zuhuri ke ruwaitowa daga ubaidullah ibn abdullah ibn utba daga abdullahi dan abbas daga umar dan khattab wannan riwaya ce daga sahabi daga sahabi karamin sahabi daga babban sahabi ibn abbas yake rawaito hadisi daga ibn daga abdullahi dan umar daga umar dan khattab cewa manzo Allah ya ce la tuquruni kama aqrat an-nasara isa ibn maryam kar ku zuzuta ni wajen yabo kamar yadda nasara suka yi wa annabi isa duk abin da za ku faɗa a kaina da sunan yabo to ku faɗe shi akan fa inna ma ana abdun ku san cewa ni bawan Allah ne wato ba da bambanci da abin da ubangiji can ya faɗa cewa in huwa illa abdun ana amna alaihi to wannan babu bambanci tsakanin annabi annabi musallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Isa fa qulu saboda kan za ku yabo ku faɗa cewa a abdullahi wa rasuluhu muhammad ne bawan Allah ne manzon sa ne wato kar ku kar ku zama an samu an samu wato kun kun zuzuta ni har kun ce na wuce gaban makami na bautantuwa zuwa ga Allah shi sa ya fara faɗan Abdullahi sannan kuma kar ku zama abinda ubangiji ya min ta ni'ima ni'imomi da ubangiji ya min kuma ku kwace min wannan ni'imar ku ce bai min ba Allah amna alai kenan sadaka ku ce Abdullahi kun faɗa mishi mukamin da maza Allah har wato ya naɗa ƙasa ba zai wuce wannan mukamin ba shine mukamin bautantuwa zuwa ga ubangiji sannan kuma in ku ce rasulullahi kun ko tabbatar masa da ni'imar da ubangiji ya tabbatar masa wanda babu wata ni'ima da ta wuce wannan a abin da yan adam ke kaiwa ni'ima ta wato wato risala ita ma tana da zurfi in aka je za a je kuma risala wasu sun fi wasu wanda kuma manzon Allah matsayin sa ya wuce duk wani wani annabi da aka taba sani wannan manzon Allah ya bayyana lafazin la tuquruni kada ku zuzuta al-iqra shine daga aqra yusri iqra'an shine wato mujawazat al-hadd fil madhi wal mubalagha mutum ya zama ya wuce gona da iri wajen yabo wajen yabo ya zama har ma ya koma yana wato yaban wannan wanda yake yabo din yana daukar sifan ubangiji yana bashi wani sifan ubangiji na kamala wanda ubangiji ne kadai yake fata da wannan sifan sai dauka yana ba ko dai ba manzo Allah ko ya ba wani malami da yake ganin yake gani yana girmama shi a abu biyu yana kan kamar da na faɗa abu na farko game da manzo Allah dole mu girmama shi wajibin mu muje muna girma manzon Allah girmamawa zama ba za mu ambace shi mu sai abin da ya cancanta da girman sa a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a matsayin wanda yake sada mu da shiryan Allah ta'ala a saboda haka duk wanda aka samu yana kaskantar da manzon Allah yana wato nuna mishi kamar shi ba wani bane ma ko yana hana kasancewar shi annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu wannan kaga ya samu matsala a babin tabbatar da wato kalmatu shahada din sa Muhammadu Rasulullahi da ake faɗa kuma ya ya tauye wannan abu da manzo Allah ya faɗa fa qulu Abdullahi wa rasuluhu bai tabbatar da rasuluhu din ba to kamar yadda kuma wajen girmama shi dole mu tabbatar mu zana abin da ya cancanta da shi na girman sa to kuma haka kuma duk da haka ba za mu wuce gona da iri ba ubangiji ya hana mu mu dauki wani abu na abin da ubangiji yake fata da shi shi daya mu ce za mu ba manzo Allah kamar mu danganta wa manzo Allah ubangijiya na ubangiji wani sufan ubangijiyansa cewa ubangiji shi ya halitta shi ke gudanar da lamarin bayi baki daya shi ke ba su shi ke ba su arziki shi ke kaza shi ke kaza mu kuma muna cewa komi muna samu ne daga manzo Allah ko daga gaskiyar shi to kaga a wannan abin da in muka ce zamu yi haka to kuma mun wuce goya da iri wajen yabo manzo Allah ba mu tabbatar masa da wannan abdu din ba abdu din da yace mu fada to mu tabbatar masa ba haka zalika idan muka dangata wa ubangiji wannan wata sifa ta wato bauta wanda ubangiji ne kada ya cancanta da shi kamar ka ce ka ce Allah ya isa annabi ya isa kai kuma isan da kake magana kana magana isa wajen ya kiyaye ka ko ya kare ka ko ya baka arziki ko kuma ya yi ma wanda ya cuce kai sabi ka ga wannan mazala ba ya yi wannan mazala akwai abin da yake ya isa ya yi wannan ka ce ya isa ya isa ya ceto wannan ka ce ya isa amma an cuce ka kawai mai hukunci Allah ya kace annabi ya isa misali wanda ka ka dauki wani sifa ce ta bauta kuma ka je ka dangata mu annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan lalle wato aka je wajen wajen annabi zai ce zai zai wato hannun riga da kai haka zalika wanda za su je wajen kabarin sa suna sumbatan kabarin suna daukan duk wani abu da ke wajen kabarin suna da murmusa wanda kaga dabba su dace da abin da maza Allah din yace a tabbatar masa ba dan maza Allah bai ce a roƙe shi a wannan a yannan yanayi ba shi cewa mai a masa addu'a shi bai ce a roƙe shi ba cewa yayi ku yi min addu'a salatin ku za ta za ta dinga kai min duk inda nake amma shi bai ce da an je wajen kuma a ce maza Allah ka kula da ni manzon Allah ban da arziki manzon Allah ban da haihuwa bai faɗa a wurin amishi a wurin ba in ka ji ka ka ɗauki wani bangare na bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala ka ba shi wannan shi ne abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake mana gargadi cewa ka ku zuzuta ni wajen yabo ku tsabar yabo ku gani na kai ma matsayin ubangiji kada kuma wajen tauye ni ku tauye ni kuma ya zama kun ma ki tabbatar min da ni'imar da ubangiji ya mun wanda wace ni'ima wato ta annabta ta manzanci to da yawa zaka ga mutane a wannan babin ko dai wanda yake ya wato ya samu kusuri a babin manzon Allah ko ya sami wato mujawazatul haddi al-iqra' din a babin manzon Allah wanda za ka gani ya ganin manzon Allah kawai kamar ba wani galibi ba ce samu dai wurin musulmai ba musulmai dai yayin da duk mutum da musulmin ne da gaske aka magana manzon Allah zaka ga yana ganin yana da girma fiye da duk wani wanda ya sani a rayuwar shi galibi mu musulmai ba ce samu wannan ba sai dai kafirai ba a cikin musulmai mu ciwon da yake damu mu shine a yanda muka koma a manzo Allah muna kai shi matsayi na ubangiji muna ba shi khasa'isul ilahiyya khasa'is na ilahiyya muna ba shi wani abin da ubangiji shine kada yake banta da shi kuma ubangiji ya hana ce a mushi kiri a wannan sifofi sai mu dauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga wannan musamman sufaye sufaye zaka ga suna da irin wannan tarar alaji da kadir za su iya faɗan duk wasu maganganu su ce ai tunda ba su ce mishi Allah ba to abin da za su yi arziki su ce annabi lafiya su ce annabi kaza annabi duk su da wannan da sunan soyayya za ka ga ta mutanen kirkin su wannan da ba cewa suna mai shirin annabi kaman kamar wato Allah wannan abu ne wanda yake duk wanda ya san sufaye ya san suna da wannan aqida kamar yadda su nasara suke cewa annabi Isa Allah ta'ala ne ya yi hululi a zatinsa ya sauko ya garwaya da shi domin ma kuma a nan a cikin wannan addini za ka ga su baye kuma suna faɗan cewa Allah ta'ala kawai dama shi ne ya garwaya da hasken annabi Muhammadu saboda haka duk wani abin da kake samu na arziki kana samu ya daga nurul Muhammadi wannan kaga ba bambanci abin da su ma na sarake faɗa ke za to kaga me me zai sa kuma kace mana saraka kafirai alhali kuma kai ba ga wani ga wani kafircin kuma ka ce yadda a ce maka kafiri in ka ce ana maka wa'azi kuma ka ce ana maka wa'azi ana ce maka kafiri wanda kuma ba ba wanda ce maka kafiri ce ba ka aka yi wanda ya irin abunnan aikin to ya zama kafiri kada ka sufa ce aka sake ta ko dai ka ka yadda sufan ka dauka to shi kenan ka ga kucin ya zo ya hau kanka kenan ko ba ka yadda ka dauka ba to shi kenan ka ga sai ka bar sai ka bar shirka ka zo ka zo babin tauhidi to wani a wasu yin irin masu kirkin su irin sha'iransu za ka samu har wato shagirai da muke karantawa waƙoƙi da muke karantawa na gida a lokacin da muke koyon luga za ga wani lokaci ire-iren waɗannan tunda ba malamai ke yi ba kuma wani lokaci dama sun tashi na tarbiyyar sufaye ba ka raba su da wasu maganganu da za ka same su ba su dace da da wannan da tauhidi ba yanzu kalli ɗauki ishiriniya ishiriniya mutane biyu suka wallafa ishiriniya asali wanda ya fara yin ishiriniya ya alfazazi alfazazi shi ne fara yin shiriniya a shi da ya zo ga mutane sun shagalta da suna yaban sanakuna suna bambadanci sai ya fito shi ba dai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga wannan abu ne da ubangiji insha Allah zai ba shi lada akan wannan ya tauka kwarai da gaske sai ibnu muhib shi kuma dan kasar masara misra sai da ya zo sai ya samu wannan shi ta ba shi sha'awa shi kenan sai ya zai mata tahmisi wanda ya san larabci ya san wake a arubi ya sani ake tahmisi shine wato baiti guda biyu guda biyu shi alfaran sai dinga ƙara uku uku uku sai zama biyar biyar in ka je ka duba shi ne haka zaka gani baitin ukun farko na ibn muhib ne baiti biyun karshe to shine kuma na alfazazi ne saboda haka in zaka danganta ko kace shirin ne kawai an faɗa ko kuma in zaka danganta ka san wanne ne alfarazin wanne ne na na ibn muhim to ko a cikin da wuya ka samu a cikin masu yin wake da ake irin su su ishiriniyan ko wutiriya ko ashariya da wuya ka samu inda ake mamman Allah da yabo wanda na cancanta da daɗin ji ma sosai irin ishiriniya abu ne wanda zaka mun tashi kun muna yara banda ma kafi da muke muka saba tun muna yara muna ana karantawa za ka samu a ta maroka mu a ƙasa suna yi da ishiriniyan nan to ko a cikin shiri din za ka ga akwai wasu baitutuka da za ka ga dole in aka zo a yi rika yin bayani ba dan koyi ba saboda su baye tarbiyyar sufanci aka tashi amma kuma sai abubuwa suka rikice abinda maza Allah nan ya hana kuma sai mu wasu a cikin al'umma aka samu ne ya fada yanzu akwai baitin da yake fada cewa atar atar rusuli man bil hatimi yushabbahu haramun alaihi an-naru qalbun ahabbahu rasulun karimun ma asa qattu rabbahu u'ida li ahwal al-qiyamati hubbuhu sai ce hasbi wa hasbi fali minhu malabun wa malda'u kaga wannan rashin sanin tawili ne yana cewa atar rusuli man bil hatimi yushabbahu a cikin manzanni akwai wanda za a kamanta shi da bahashiban dangi annabi muhammadu babu wanda kaga tabbas haka yayi fada a yadda ya fada haka yake yace haramun alaihin alaihin naru qalbun ahabbahu yace haramun ne ga wuta ga duk wata zuciya da ta so shi to kaga wannan wajen sharhi dole sai an yi ta bayani ba za ka ce wai in gurgurdan mutum na sama zala wai shi kenan wai haramun ne sai ya cuta ba wannan ba haka abin yake a ne kake magana kana maganar soyayya ta addini ko kuna magana soyayya ta dabi'a in soyayya ta dabi'a ɗan uwan manzo Allah suna son shi Abu Talib ba yana son shi ba amma kiyaya yake da shi ba yana son shi amma duk da haka bai musulunta ba amma wannan soyayyan ta tsayatar da shi ba ta tsayatar da shi ba abu a wajen mu soyayya da take zama mai amfani ita ce soyayya da za ta lazumta ma bawa in ya so manzo Allah ko na kuma ya lazumta mishi ya bi umarnin manzo Allah ya bi umarnin manzo Allah kuma ya hannu da hannun da manzo Allah ya hana ku tsawa to wannan kaga shine yana son shi kuma kare bauta ma Allah sai da shari'ar Annabi yana ce Muhammadu Rasulullahi to kare kawo wani addinin musulunci ko ba bayan addini kawo wani addini a cikin addinin musulunci sai dai bauta ma Allah shi daya kuma a turba na na shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu wannan aka zo irin wannan wajen sai an yi bayani duk da za a iya bashi uzuri akan irin wannan aka zo to amma dole an je waje wani wajen za ka ga ya kwance maka za ka iya bashi uzuri ba ka san wannan tun da kawai ya tashi a tarbiyyar sufaye ba za duk uzun da zaka bashi lokaci Allah ya shi kawai amma dai an yi barba biya a wurin za a can gaba da yake cewa rasulun karim ma a sa qat rabbahu ubai wani manzo ne mai girman daraja wanda bai taba saba wa ubangijinsa ba eh wannan a wajen ahlus sunna bai annaba ba sa mutuwa da laifi amma in kana magana cewa babu wani abin da zai yi Allah ta'ala ya tuhunce shi to wannan akwai akwai itabi abin da malamai ke kira al-itab wanda wani abu da manzo zai yi sai a ce mashi me yasa kai kaza ka kara kaza wannan ana iya yi kuma abin ba shi da wahala ka fahimci wannan idan ka ji in ka hararo cewa wake masa magana wake masa faɗa wanda ke masa faɗan wanda yake ya fi kowa girma ne yake yi ma masoyinsa faɗa wannan me a ciki babu komai a ciki in ka samu ayoyin qur'ani za ka ara akwai ayar aballahu an kalima abinta lahu ana ce masa me yasa ka mishi izini ka musu izini amma ka ji Allah ya yafe maka a abasa wata walla an ja'a wal a'ma ya murtuke fuska dan kawai wane wane ya zo masa manzo Allah tun da ya farat aka mushi wannan aka saukar da wannan ayar to bai kara wasa al'amarin ibn ummi maktum ba in ya zo ma cewa yake yi maraba maraba da wanda ubangiji na zarge ni saboda shi to kaga al-isyan wato wani annabi ya zama yayi wani abin da ba Allah Allah baya so daga baya masa fada wannan akwai wajen ahlus sunna fatalaf a wannan wa ta adamu rabbahu bagawa kaga ubangiji ya faɗi al-isyan al'isiyan saba wannan al'isiyan akwai amma annabawa suna mutuwa a ba sa mutuwa da dalili haka na ka adam min rabbi kalimatin fataba alai kaji annabi adam ake faɗa shi ma manzo Allah ba zai yi kace wai akwai wani abin da Allah baya so kuma yayi ba a shi ma manzo Allah ne a yakin badar ya karbi wato fansa ba Allah ta'ala ya sako da aya yana masa faɗa ana ana faɗi mishi ma wato barazanan ba akan wannan ubangiji da zai da wato zai mushi zai yi adalci zai rike su da adalcin sa da ya musu azaba ba haka haka aka faɗa wannan maganar ba wannan lissa ce qur'ani saboda haka irin wannan ayoyi shi ne baiti in ya faɗa tunda ya takura da baiti in ya zo to aka zo dole a bayani amma ina faɗa saboda su su baye masu karatu karanta irin wannan littafai su fasar da suke ba fasar ce suke tiridi ba su ce bai taba taba ba bai taba dodon irin wannan ka kai ta faɗa wasu maganganu da ka je qur'ani abu da kwance maka sai ka ta bayani amma kaga ba zai kushe maka ba zai zama matsala a wajenka ba kai aminka na biyi manzon Allah ka ce masoyinsa madaukaki wanda shi ya halice shi wanda duk ni'imar da manzon Allah yake tutiya yake tun kawo da ita manzon Allah shi ya bashi to shine kuma yau da yayi wani abu sai ubangiji ya ka kara me ya matsala a wannan magana ba matsala ga wanda ya hararo girman ubangiji to amma mun zama hararo shi wanda girman wanda yake kasa da kuma hararo girman wanda yake sama wannan shine abin da ya kamata mu to abin da ma zai ƙara baka wannan sai ce u'idda li ahwal qiyamati hubbu an tanadar da sansa ga razanin duk tashi alkiyama in ka zo da soyayya ta kawai shikenan wannan soyayya za ta zama ta danne maka duk wani kaga wannan mu ba mu faɗa wannan magana mu ce wai dan kana san manzo Allah wai da ka je razan tashi alkiyama shikenan ka ka wannan mu muna cewa san manzo Allah ta addini eh in ka tafi gudan alkiyama da soyayya ta addini soyayya da ta lazumta maka biyayya gare shi bin sa sau da kafa gida ya bari labari ka bauta mu Allah da shari'ar sa to wannan soyayya ce nafiya wannan mahabba ce nafiya amma mahabba tabi'iyya wannan ghairu nafi'a wa ghairu nafiya wannan ba za ta yi amfani ba to a can ƙarshe sun ce wa hasbi shi ita soyayyar nan ta ishe ni wani yana faɗan cewa tun da yanzu ne ka ta alkiyama san da yake wa maza Allah wanda ya ishe shi sai ce wa hasbi kuma wanda soyayya ta ishe ta isan masa isar wanda yake magana fa ku kalla ba yana magana wai soyayyar ta ishe shi a bazan ibada da ubangiji zai ba shi ladan wannan ibadar ba ba haka yake nufi ba shi abin da yake magana ta ishe shi ta kare shi daga dukkan wani abin ki a wurin tun da ya yi magana a hawa kiyama ya yi magana razan tashin kiyama shi za ma san gaba ce fadilin kuma zazun wa malja'u ni daga soyayyar da nake masa ina da mafaka ina kuma da wato waje da zan kuma da wato zan fake bala da shine duk wani wanda zai baka wato kamar tsaro malja'u din da zaka fake to kaga yanzu wannan irin ne yadda yace hasbi za ka kamar da muka faɗa kuma ba ibn tayyib zai magana a gaba ba inda zaka zo ka ce wai kawai shi wai annabi ya isan maka a abin da ba mai iya irin wannan abin sai Allah ka ce hasbin nabiyu misali za ga akwai wani wani wanda na ga shi ba ma hasbiya ba mu da muke hasbiya Allah wasu suna cewa hasbiya nabiyu wani lokaci su sufa yi to amma akwai wanda na ga yana yana sawa ko hasbi shaykhun sa ha'atin sa tinsa kawai in ya ga in ya nishadi kawai ina jin dai ba haushi ne ma wani lokaci yake yi sai ce hasbi fulan shehin sawani ya isan masa shi ko an tashi alkiyama kawai ya isan masa kaga wannan tana alhaji da kani ko manzo Allah ba ce ka mushi haka ba abu dadi ba za ka taba samun irin wannan irin waɗannan abubuwan ba ibn taymiya zai magana akan akan waɗannan abubuwa a gaba wannan kaga na ce magana mai ishinya kenan kai ci gaba mai ishinya za ka za ka samu wato baituka masu daɗi masu daɗin ji kwarai da gaske in ba yanzu da muka zama ma mun yi laushi ba duk yanzu shine muka manta ba baitukan na sosai kusan da za ga da abu na kama sosai to wanda ya fi lalacewa wanda su su ba kuma ba su zage shi ko ba ma zagi bane ai ba zagi bane ba su san a taba shi ko yaya a ce ya da yayi na gidan ko a ce shi ba malami bane shine mai al-burda al-busiri al-busiri sunansa Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ya rasu 696 bayan hijira na'am na'am ya kwarai da gaske a ba da fata a karanta ba dalibin ya je zai ai duk ba wani duk ba wani littafi cikakke sai littafin Allah amma dalibin yana karantawa da an zo wannan wajen sai a ja mishi laya ce to kaga nan wajen tun daga daga nan hasbi minhu fali minhu fa hasbi fali minhu maladun wa malja'u sai a ce to wannan ba daidai ne ba wannan su ba malami bane da ba mishi ne ba ma ba malami bane wannan wannan ya a shi malamin shi ne shi ne masa a'a ka a ce ya ci kantawa wato mu ba cewa ka a ka a ci kanta shiri ne a gaskiya wannan littafai a lura da kyau ku gani duk wanda ya zama ya kanta wannan littafan ya samu jari mai kyau a luga to kuma duk abin da zaka ce kai saboda in malam wani ya fito zaka aje mishi littafin sa da ilimin sa to kuma wanda littafin zaka je kuma babu kura babu kura sai wahala amma idan ka karanta ka karanta da ido in ka karanta da ido sai a gaya maka cewa to waje kaza waje kaza waje kaza da ban ba a kan wannan tambayi sai ga malami amma dai suna taimakawa wajen wajen wannan kuma yana ɗaya da cewa wani lokaci haka nan in ka saurara za ka rinka jin daɗi yana yaban annabin ka na
sai idan mutum da ilimi ya wannan gudun a nuna wa mutane cewa wannan gudun sai ka yi biyayya da ibada da bin na tabi'a cewa kana so ka zuci kuma za ka aikata amma idan yanzu kama a lokacin yanzu ina akwai mutane za su ce suna son annabi amma ba zai su fara haka su ce saboda annabi ma su haka ne wato malam yana nufin haka eh wannan shine abin da muke magana abin da yake faruwa eh shi abin da yake faruwa kuma har yanzu masu kanta wannan shirin irin wannan mummunan fasara suke yi so idan ka in an zo inda zai yi abin kyakkyawan fasara sai a yi inda kuma ba zai yi a wani kyakkyawan fasara ba karakara duru-duru haka yake nufi sai a ga cewa dama ba malayi ba sai a gyara wannan shine abin da ya cancanta ga ga duk wani wanda zai karatu yanzu dai an san samu sauƙin al'amari ma kuna ba ba mutum da kanta shirye ba akwai tafin lura da zai karanta a tama a tabargazan da ake samu a wadan a wadan tafai ai dai nake tabargazan da ake samu a baitin ibnu qais ibnu qais har ba ta mai layi kuma muna karantawa shu'ara wa jahili dan haka zaka ji ka zo wani wani baitin baya fasawa ta daɗi sosai saboda malamin ka mai mutunci ne bai zai fasara maka wani abin da ka san wato shi kanshi ya san ba mutunci a ji a bakinsa ba amma ka muke aka ake masarawa wane ne a alfarari na ɗan ƙasar andalus ne ka iya cewa bature spain ne ka iya cewa amma su spain suna da awartayya sosai da larabawa sosai a wancan lokaci su ibn arabi ya yan can ne amma kaga su ibn rushd za ka ga suna alaƙa larabawa almuhim dai ko da mu addini musulunci ba wai kasancewa mutum balarabe ko ba balarabe ba shine matsala ba inda ya zo da abin da bukhari gashi ya zo da ba balarabe bane baturan ne shi ba amma ba ya zo da abin da gashi muna karantawa ba muna karantawa kuskure dai sunan shi kuskure kawai ko balarabe ne Allah na ba su ba na samun tantiran jahilai ba zuwa da abubuwa ba daidai ba shi yanzu wannan mai alburda albusiri za ku ga shi a cikin shi da yake shi ba malami bane ne to ina mamaki kusan duk inda ka je ka rubuta radio inda aka yi tarihin bawan Allah zaka ji ana gaya maka mutum ne mai wake-wake irin su fadan biki da kuke ji ana faɗa su wane ne wane ne duk irin wannan sunayen ne za ku ji ana faɗa wannan malamai ne yanzu kamar alan waka malami ne a kai ma kace malami ne sai ka isin fadi ba inda aka ce maka alan waka malami ne ba inda aka ce maka kawai dan ka jera wani wasu bayanai masu daɗi kace malami ne ba ba inda aka faɗa wannan magana ba yadda na malami ne zama malami kuma ya lalace kuma ya tafi amma yana babbanci da masu sarauta ba zai yi bai wanda na faɗa maka wanda ba shi ya mutunci a baki kenan balle sauran da ba su da wani mutunci a baki sau da shi alfan a wannan albusiri ba malami ne ba abin da saba shi ne wani babbanci da yake yi to amma kuma a cikin wannan dama zanen sai aka samu ya zo da wani abin alkhairi ya yi yaban banzan Allah kaga dole a yabe shi a wannan ai dole a yabe shi ko da ya yi kurakurai to amma dai za a yabe shi akan wannan aikin da ya yi to shi yana to shi da yake shi ma ya fi mai shiriya ba bare-bare za ka ji yana da wasu abubuwa da yake faɗa wanda suke ba su kyauta ba sosai kuma mutum da ya tashi wani suna cewa wai a kyautata musu da to a ta bankarawa duk inda aka zo a bankara a je a musu wani fasara haka wanda dole sai an tafi da ta fasara mai kyau wanda ya tashi a tarbiyya na tufanci wanda ta fasara za ka masa da ba an san aka wani tarbiyya ya tashi kamar a shi usmani mu ne dan mun je iyawa suna mun je yana cewa bijahin nabi bijahin nabi bijahin nabi ko zo muna wani ina cewa bai faɗa ba kamar yadda ta ahlus suka taɓa yi a baya suka ce ai bai ma taɓa yin dariƙa ba ya ma daina ya daina kadiriya a ina ku haka ba inda aka bar haka in kun da masu hayar zai maganar kadirincin sana nan bai daina ba ina iyaka dai a za ka fahimci kyakkyawan niyyarsa da wani abu mu kuma abu da muke nema kenan ana cewa mutum ya zama mutum ne na gari saboda kasatul muwafaqa ba adamu mukhalafa baki daya ba ya da muwafaqa da yawa shi ke da mutum kirki za mu shi addu'a wannan shi kenan a to shi wannan ne da alburga za ka ga yana da wasu baitutuka wanda munana kaɗan ne kawai ma zan kawo amma in ba haka ba yana da wasu baitutuka marasa kyau sosai wanda ni tsiyanka da irin da iya lauya zancenka an aje wani wajen dole kai turus za ka je yana faɗan cewa fa inna ne dimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dimmani yana cewa cewa fa inda ne zimmatan minhu ni ina da wani alƙawari wajen sa yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi tasmiyati muhammadan saboda sunana muhammadu shi sunana muhammadu shi kuma wataƙila ya ji hadisi ne da shi wannan addailami ya ruwaito a cikin mu'damul firdaus ɗinsa cewa duk wanda yake sunansa muhammadu Allah ya masa alƙawarin ya shiga da shi aljanna to wani hadisi na ƙarya ba shi baki da to kaga shi ba malami ba ai alawar sun ce shi ba malamin ba kenan إن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق كذما وإن هذا الكوري وجم من الله سمو دنا سامة كي ناسونا محمد shi kuma annabi awari ke kowa suka alƙawari kaga ya nazanta miki abin da yake ma ƙarya ka masa ba daidai ne ba dan kawai kalan Muhammadu da shi Muhammadu ba samu arna yanzu ana samu yan da bari nan da waye su Mahmud su Muhammad su Hamid su Hammad da su waye su Hamude waye waye zaka ji ku kuma je kuna ciniki da su za ku ga ba sallah ba ba su ko sallah ba ba sai abin su to yana sai can gaba sai cewa in lam takun fi ma'adi ya akizan bi yadi afwan fa qul ya zallata al qadam to wannan kaga baiti ne wanda ba ba ta da kyau baiti ne wanda bai yace in lam takun fi ma'adi idan lokacin da na koma an tashi alkiyama makoma ta baka zama akidan biyadi ka rike hannuna ba a afuwan ka ce min kawai na maka afuwa kai an maka afuwa ka tafi a wata nusa suka ce fablan to fablan na dan fi dama dama amma ka ce afuwan matsala yayi afuwa yana da dama yayi afuwa a abinda Allah aka ma ka duba ko shafa'a ce to da zai yi sai ya nemi izinin sa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi la idni sai an masa man zalla zai shawo indahu illa bi iznihi sai an mashi izini amma ka ka kira cewa in lam takun fi ma'adi akidan bi yadi afwan faqul ya zalata alqadami idan baka rike hanna ba ka tashi kiyama kace zo je ka shiga aljanna an maka abuwa zai bin da kai to kawai ka ce min kawai ya tara ba tsiyan kafata ya riga na fadi na mutu na lalace kaga wannan magana ai ba daidai ne ba kace annabi yana yin abuwa wannan duk shi ake nan mazalla ke hana mu wuce gona da iri wajen yabo wannan ainihi shine wuce gona da ka dauki wani sifan ubangiji ka ba shi wanda kuma wannan ba daidai ne ba ina laifin ka duki ka duki cetan ka duki cetan ka ce in ba in ba shiga cikin cetan ka ba kaza kaza wannan kaga abu ne mai sauki amma ka ce maka afuwa wannan ba daidai ba to wannan ma yana da dan sauki wani wani zai iya cewa afuwa yana maganan wato ya je ya roƙa maka shi afuwa zai ce babban karabi a yi mushi fasara to kai can gaba za ka ji inda yake cewa يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العمل يا أكرم الخلق يا كي wanda yake mafi bicin halittu baki daya ma li man aludu bihi siwaka ban da wanda zan nema mafaka da shi sai kai inda hululil hadith al'amami a lokacin da duk wata masifa mai game ko ina al'amam daga amma ya ummu amman duk wani masifa mai gangamewa ta ta fada mu to mun ce musu wannan yana magana cewa duk ko da wani musiba ta taba shi a duniya ya kawai ce ya Muhammadu ka kula da ni suka ce wai wai ba haka bane haka suka fada su ba su shari kuma wai mai shari ba wasu ne kawai haka yan zamani ni ma ina ina fasara na ce haka yake nufi kana da hujjar zaka ce ba haka yake nufi ba ai saka abin yayi kawai gida to amma muka sai suka ce wai amma ana magana cewa waya tashar kiyama ne lokacin da rudin tashar kiyama yayi yawa to ba ba da wani madogara mafaka sai manzon Allah to wannan haka yake shi kansa a kamar haka a ce lokacin da razan tashi alkiyama manzon Allah shine mafaka a a sai da tawassuli da addu'ar sa amma da addu'ar sa da cetan sa amma ba a ce wai shine mafaka ba alhali ga ubangiji wannan kaga shi ma duk wannan ba daidai ne ba to shi ma in kai gaba can ka ce yanzu bari ka bari ka bankara kai fasara dan ina yanzu san ku gane cewa wai kwanakin bayan aka ta magana in ka ce haka za ka yi wannan bai cika da mun karanta wallahi ba yanda za a yi kace in ka wuce wannan kace wannan baitin ya sha ka je gaba ko kace ya sha can gaba kana zuwa sai ka ka yana cewa walan yadhiqa rasulullahi jahuka bi idha al-karim mutajalla bismi muntaqim a wata nusha a wata nusha tahalla yake cewa walan yadhiqa rasulullahi ya ma'aikin Allah walan yadhiqa jahuka bi alfarmanka ba zai zama yayi min kadan wato ya ya zama yayi min kunci ba bai same ni ba ya zama ya samu sauran mutane ni bai same ni ba idan karibu a lokacin da ubangiji mai karamci tajalla ya zo ya tajalli ya bayyana mabayi ko kuma tahalla ko kuma ya siffanta da suna na muntaki zai daukan sa an mushi abinda ba daidai ba ubangiji ya zo ran tashi alkiyama zai daukan sa to ni a wajen wato alfarmanka ne shine kawai zaka yalwace ni shi haka ke faɗa ku duba gani a cikin addinin musulunci kaka ko qur'ani ko sunna ko a maganar magabata ba inda zaka ji an ce sahabbai suna roƙon Allah da suna neman Allah ya kwarage musu wani mummunan abu da alfarma annabi babu mun nace ko qur'ani ko sunna ko maganganun sahabbai ba za ka taba samu wani ya zo ya ce ya ubangiji ina ina son kaza ka min amma dan alfarma annabi babu shi hadisin da ake rawaitowa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda laka inda lahi inda lahi azim ko kabir hadisi ne ma ba shi da asali ba za ka taba samu a cikin hadisi ba su ba ne ke kawo shi to kaga wannan ayatu ba cike sai ya faɗa wannan maganar ai saboda shi ya tashi a tarbiyyar sufayi ne cewa walan ya buƙa jawuka bi wato alfarmanka misali ne alfarma ne ya alfarma ba an tabbatar ma shi ma annabi Musa ba kana inda nan wajiha an tabbatar ma annabin annabin Allah ne Musa da alfarma ya wala alfarmansa alfarmansa kuma yake amfani tabbas amma yaushe aka ce in za ka roƙi ubangiji ya cire maka wani bakin ciki kuma ka roƙi da alfarma annabi za ka yi ba inda aka faɗa wannan magana kana iya kawo wani abin da ke ibada ce soyayya ko wani abu girmama shi ko wani abu amma da ceto da zai maka amma ka ce alfarma kaga wannan ita ma a babun tauhidi wannan ba daidai ne ba to a can gaba in shi ma wannan din duk ka kawo ka ce jahu ana maganan alfarman ceto da zai yi sai ka ce zan jahu ka bi ai jahu shafa'atika wai kana wani zai iya kawo tun kai can gaba kuma akwai inda ke cewa fa inna min judika dunya wa barrataha wa min ilmika wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam to wannan da ba wanda ba yadda ka iya domin cewa yake daga cikin baiwanka ne duniya da kishiyanta to ba ba an koma hakika Muhammadin da ake faɗa ba cewa komai duk wani arziki mun samu daga Annabi Muhammad ne ba ce daga cikin baiwanka shi duniya da kuma kishiyanta da lahirar ba duk baiwanka ne daga wurin aka samu baiwa baiwa ba shi ne bayarwa ba to wa bayar kenan to shi Allah bai kaba mushin saboda Allah fa inna min judika dunya wa barrataha sai kuma dace ce wa min ulumika daga cikin iliminka kuma ba ma daga ilimin ba ilmul lawhi wal qalami ilimin lawhul mahfuz da kuma ilimin kuma alqalamin shi kansa duk ilimin ka ne wannan to yanzu wa yanzu wa ke bayarwa kenan waye babba ai Allah ne wannan to shi abin da nake son muke son su waɗannan ƴan uwa da musu ganewa shi abin da aka san cewa kuskure ne ka ce kuskure ne wannan albusiri bawan Allah ne Allah ya yafe mishi kasancewa bai sani ba kaza a mishi addu'a Allah ya yafe mishi Allah ya karɓa wannan abin da ya mai daidai kuskure shi Allah ya yafe mishi dukkan wannan kowa ya mutu ba haka ake mishi ake ce mishi Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi kurakuran shi akwai addu'a da za a mishi biye da wannan to amma su a wajen su ya zama shekul islam kuma bai taba zama malami ba amma kaji wasu an koma kuma zama shekul islam ta zama wani babban malami na musulunci kuma ina fa inna min judika dunya wa barakaha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam ina fadan ba mazala wani sifa ta uban ta ubangiji kaga aya an rubuta mutu na'am ai ban ji abin da ka faɗa ba ko baka ji sai ba ina jin bai komai jami'in da kyau ba watakila ba za a rasa baitin adam ba wannan da shi ya bude sai in ka kanta da kyau sai mu je watakila kanan shi a sha'anin lahu in kai ta karimi kai ta asiri sai zai ba za ma'ana ba za ta fito ba eh kwarai da gaske in ba da in ba da wa ne fasar ba to har kuma can gaba yake magana cewa ya nafsi la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallaman cewa yace ya ke rai karki cire rai daga duk wani zunubi da kika yi duk yawan shi ki zunubin da zaki duk yawan shi innal kaba'ira duk girman laifi fil ghufrani mutakar dai akwai akwai gafara kallaman kaman kaman karaman laifi ne da yawa wannan baitin za a iya mashi tawili a ce abin da yake magana duk wani zunubi da zaka je inda kare tauhidi ubangiji zai kazo maka da kwatan kwatan sa ko fiye da shi ma na gafara zaka iya mishi wannan abin amma su su zubaye su a wannan wajen su kuma sai su fasara su ce ka je kai tayi ai saboda me shi albusiri ya ce ka rike cire rai daga ramar ubangiji ke ke wannan rai ki tayi abin da ke gada ma kina barbaranki ai ya ce innal kaba'ira fil ghufrani kallama bi za a yabe musu to in aka zo dole mu bayani sai mun muna mun koyarwa muke yi ba mun damu da shi abin da albusiri ya zo da shi ba abin da dame mu shine shine wato alama an kiyaye wa ubangiji janibin sa na ilahiyya da rububiyarsa shi wa zalla kuma a kiyaye mishi janibin sa na risalarsa to wannan shine misalai kawai da muka kawo a wanda za a gane abin da nan manzo Allah yake faɗan cewa kamar yana isharar cewa za a iya samu wasu mutane da suke zuzuta wa wajen yaban shi to duk yabo da za a yi kar ka wuce abin da za ka ɗauki siffar ubangiji ka ba manzon Allah kar kuma duk wani magana da zaka kan manzon Allah ka zama an same ka da gajiyawa ka ita tabbatar mishi da manzantakansa da ubangiji ya bashi da ko annabtakansa ahlus sunna ma'abuta gaskiya masu bin sunnar manzon Allah su a wajen su duk abin da za su faɗa sun san cewa manzon Allah shine mafificin halittu baki daya shine mafificin halittu shine shugaban ɗiyan annabi adamu baki daya kamar da zuwa cikin sahih muslim ana sayyid walad adama wala fakara dan ma shi annabin Allah a cikin aljanu da cikin wato da cikin mutane na wayan nan guda biyu tun daga farkon mu da ƙarshen mu kuma shine a duniya kuma shine a lahira shine shugaban su baki daya a cikin bayan ubangiji babu kamar manzali to kuma shi banda kasancewar shi manzan Allah ne kuma shi shi shugaban su ne imam din su ne inda zai zo za a yi sallah shi zai shiga gaban ragowar kowa ya zama babu shi ba inda za a zo a lokacin kowane annabi wani annabi ya riski Allah ta kansa to a lokacin shi ma ya zama mabi ya zama ba shi da bambanci da Abubakar da Umar da Uthman da Ali wannan duk wani abin da za ka faɗa a kan mataban ma'aiki wanda ya ishe ka ba ka buƙatar ka faɗi wasu maganganu wanda ba ka da iliminsa a shari'ance ba a ce ka faɗa ba kamar yadda kuma ba daidai ba ne don za ka zo ka faɗi kyawun lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalama kana kuntace kamalar yalwar wato yalwar kamalar ubangiji abinda malamai ke cewa la tuhajjiru sa'atan lahi ta'ala kaka tahjiru sa'ati kamalin lahi ta'ala kar ka zama ka kuntace yalwar kamalar ubangiji saboda manzon Allah me nake nufi a nan shine ka hana ma ubangiji cewa babu wani kamala da zai iya samarwa tun a koma bayan kamalan manzon Allah kaga in ka ce zai iya wannan ka dangata ma ubangiji gadiyawa kuma ko kuma ka ce mai nan gaba ubangiji bai taba taba ba ko ba ba zai taba taba samar da wani mahalikin irin manzon Allah ba idan kana magana a cikin wanda ubangiji ya bamu labari wannan haka yake ubangiji abin da muka ba mu labari halittun da muka ji labari mu babu wani irin manzon Allah a baya ba wani wanda ya yi kamansa in waje an ji tashi alkiyama shi ne cikin zama shugaban manzanni shugaban kowa da komi baki daya amma kuma wannan ba kuma daidai ne wannan ya baka dama kamar da mai shiga ya faɗa dai ka ahmada lam yunsha'u wala huwa yunsha'u in ka je kai wala ka je ka ahmad lam yunsha fil madi wala wala yunsha mithluhu fil mustaqbal haka suke fada irin maza Allah ba a yi ba a baya can kuma nan gaba ba za a yi ba wannan idan kana nuno da abin da kai ka sani abin da ubangiji ya ta fitar da ka a ilimi sai ka bar abin a yanda haka yake amma idan kana nufin a ilimin ubangiji cewa ubangiji ba zai taba zuwa da wani kamala wata kamala bacin da ya riga ya gama yin kamalar manzon Allah to ya riga gama kai wani kamala kiransa ya gama to wannan shi ta hajiru sa'ati kamalillahi ta'ala wanda malamin cewa haramun ba bid'a ce kuma wannan addini saboda kamar yadda na faɗa muku cewa mu a addinin musulunci babu wani aikin da ubangiji zai yi za ga aiki ya baka sha'awa da banƙaye da kyawunsa da kuma nagartan aikin illa gabanin wannan aikin ubangiji in ya ga dama zai iya zuwa da kamalar tafi wannan wannan ba ba wani mai mai wannan mai duk wani kyau da ka gani shi ubangiji ya gada ba a baya fil madi zai iya da abin da yafi wannan babu kuma wata kamala da za ka gani da ni'ima wanda yake ya abin ya ni'iman ta samu sakamakon aikin ubangiji sun'ul lahi ne wannan ni'imar wanda manzo Allah kuma ya daga cikin aikin ubangiji da ubangiji ya halicce shi face ubangiji in ya gada ma zai iya zuwa kamalar ta tafi wannan saboda haka ba a zuwa bangaren aikin ubangiji kuma ka ce wai ka kuntace kamalan nashi ka ce daga ita babu wata babu wani saboda kai abin da ubangiji baka da ilimi kaɗan ne yanzu ka duba ko masu kimiyya suna faɗan wannan rana da take zama kan ita ce uwan wannan duniyoyin namu baki daya to ana cewa kuma ita wannan da ranar da duniyoyin baki daya kuma suna da wata uwa kuma kuma kuma su ma wasu akwai wasu kuma su ma har zuwa babu iyaka wa san lamarin wato yalwar kamalan ubangiji to ya abin da ya bayar kuma shi ne gaba saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi mu tabbatar masa cewa shine shugaban manzanni shine shugaban al-awwal wal akhirun na farko da na karshe ubangiji ya dauke shi a matsayin badadayi inna Allah takhazani khalilan kamar takhaza Ibrahim khalila ubangiji ya sa shi shine shugaban duk wani mahaluki da ka taba sani a duniya ya ishe mu wannan amma ka shi ta fuskar aiki ka ce ka kwace ma ubangiji kamalarsa to wannan fa ba daidai bane kamar yadda muka bayani wannan kuma wani shine an an faɗa ko suke cewa wai an raina annabi me magana raina annabi qur'ani ka kawo balle ka faɗa a qur'ani ba inda aka faɗa wannan magana cewa ubangiji ubangiji a gaba shi ke tun da ya zo wannan shine gama hawa a kamalan aikin sa nan gaba da kamar tafi wannan ba bayan kana jin ubangiji har an gaji aljanna ba yana cewa inna insha Allah huna insha yana ƙara yana ƙara farar da wasu halittun daban ana gaya maka aljanna akwai raran ma da za a samu in aka daga baya kuma sai ubangiji ya maye gurbin wani ranar da wasu halittun ma da baka san su ba ana to kuma in duk an gama kana malam mu wa'annan mu inda yan adam da halittu da duniya nan da wani mu ne kadai mu halittar ubangiji kai ka kake dan bani ka dan bani wannan duniyoyin namu duka iya iya iyan ubangiji kenan daga nan ba zai wani zo da wani abu wanda ya fi wannan ba ba kai da ba baka ilimi sai kadan fa aikin ubangiji mu shiga take yin mu duk wani yabo da zaka yi tabbatar manzo Allah cewa shi Abdullahi ne wa rasuluhu abinda ubangiji ya bashi da ni'ima tabbatar masa da ni'ima abinda aka yi shiru kai shiru abinda aka yi shiru kai shiru abinda ka faɗa kuma daidai ilimin ka tabbatar ka ce daidai ilimi na wannan yayi a cikin abin da ubangiji ba mu labari da mala'iku da aljanu da mutane da wane da wane da manzo Allah mabibicin su ne wannan haka yake amma karka kwace ma ubangiji kuma cikan kamala da kuma faffaɗan kamalansa shine kamalansa ubangiji babu wani kamala da zai yi illa nan gaba zai iya zuwa da al'akamalu min min dalikal kamal illa kuma a baya ta zai iya zuwa da al'akamal shi ma wannan shine abin da muke son a tabbatar ma ma Allah ta'ala amma ba magana raini ne zuwa ga manzo Allah ba shi magana shi ba mu umarni mu tabbatar da wannan abubuwa cewa mu faɗi cewa abduhu wa rasuluhu sai ma da ya cigaba cewa ba kadira atahu Allah bil ubudiyya la ka samu Allah ta'ala da ya tafi siffanta annabi sai siffanta shi da mutuntuwa zuwa ga ubangiji cewa shi bawan Allah ne fi akmali ahwalihi a mafi kamalan halinsa labarinsa da ake bayarwa wani ubangiji in zai bada labarin mafi kamalan abin da ya yi manzon Allah a duniya to kuma a daidai lokacin ne ubangiji kuma sai ya hada shi da sunan abdu dan ka fahimci duk kamalan da aka mashi kuma to shi ba zai iya tsallake kamalan ubudiyya ba ba zai iya tsallake kamalan mutuntuwa zuwa ga Allah ta'ala ba فقال في الإسراء سيف لا أسف الإسراء تيجي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi yandare da bawansa da daddare wato al-isra ya daga cikin babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mu'jiza ce wacce take a adaba ba mu abinda muka sani ba mu san wani annabi da aka yi mishi irin wannan ba sallah da abubuwa masu maduduwa na ni'imomi da za a da Allah yake sanya yi ma annabi ya ƙara kusanto shi kusanto shi zuwa gare shi sai aka ce kawai je aka je can nafil maqdisi ya halla annabawa suka yi zumunci kuma aka yi sama da shi wannan muna ce babba to kaga a al'adar mu abu da muka saba sani shine idan za a yi ma in idan bawa zai faɗi ni'imar da aka masa to yana faɗa da kafafa to amma a daidai lokaci ne zaka ga shi kuma Allah ta'ala yayin da zai faɗi ni'imar da ya masa babba wanda zai wanda in damu ne zai gada mana da kafafa sai a ba manzo Allah lafazin al'abdu dan kuma shi kuma a gaya mushi tabalu cewa wannan ita ce kamalan da ba zai iya tsallakawa ba shine maqamul ubudiyya sai Allah ta ce mashi subhanal bi asra bi abdihi bai ce Muhammad ba bai ce rasulullahi ba bai ce bi abdihi da bawansa saboda tun daga shi an ce maka ba wani ya gaje shi ai ba sai an ga cewa annabi bane manzo ba to amma wata kila wani ya tsammana cewa to wannan dai wannan dai ko dai wani mala'ika ne ko kuma wani wane ne wane ne sai a ce sai aka ce to abduhu bawansa ne shi ma dai subhanal bi asra bi abdihi sai Allah wa qala fil ihai Allah ta'ala kuma ya faɗa a gami da wahayi wahayi na daga cikin abin da ubangiji yake karama halittu duk wanda ubangiji ya mishi wahayi ya zama annabi to maimakon shi ma da aka ce ubangiji ya yi mishi wahayi sai a ba shi wani ko muhammadu ne mai girma mai kaza sai ubangiji ya ba shi da sunan abu ya ce wa auha ila abdihi ma auha sai ma bawansa abin da ya masa wahayi ya masa wahayin ya wahayi ga bawansa abin da ya masa wahayi da wannan shari'a to kaga sai aka alwahayu wannan waje ne na buwaya waje ne na girma waje ne zai gada musu da girma tsakanin halittu to amma kuma sai aka nuna mu cewa kuma duk wannan girman da ka kai kuma kana nan a matsayin abduhu bawansa ko dai ubudati ittirani ko ubudati mahabbatin wa taw'in waqtiha wannan shine abin da Allah ta'ala ne yake nuna mana shine ibn ana yake sai nuna mu cewa duk abin da manzo Allah ya kai kololuwan abin da manzo Allah ya kai na matsayi da ya taka to maza Allah zai ci gaba da zama a matsayin bawan Allah babu wani mukami da wuce wanda mukami kuma wannan ina masu cewa su suna da wani da'ira da'ira alfadliya su baye wato masu mun tsarika tijaniya zaka suna cewa suna da wani da'ira fadliya zaka je jahil ma'ani suna faɗa zaka je inyas yana faɗa abu da je daban da littafansa su asirul akbar da sauransu yana suna faɗa cewa da'ira fadliya wani waje ne da idan ka tafi to ka riga ka tsallake umarni da hali kuwa ka riga ka tsallake wani ka dinga wahala kanka wata ibada babu kai ba wannan kaga su a wajen su akwai wani martaba da wata martaba da ake kaiwa kuma sama da martaba wata tuwa zuwa ga Allah shi kuma a nan Allah ta'ala ya tabbatar cewa babu wani martaba da bawa zai kai sama da martaban bokantuwa zuwa ga Allah ta'ala to yanzu wannan wanne ne qur'ani ne ya qur'ani ya sun yi da qur'ani kenan wannan an yi da qur'ani to amma wannan wa'azi shi ne in aka yi mutane za su ce ba su alhali mu mukan jane wa fassara mu dogon shaddi ba ba fana abin da yake kowa bayan qur'ani ubangiji ne da dashi sai ya faɗa cewa fa wa ila abdihi ma auha da zai yi maganar ibada daga cikin abin da ubangiji ubangiji yake sa yake sa ya ƙara son bayi saboda shi shine ibada muna roƙon shi roƙo ko ne na yabo ko kuma roƙo na na wato biyan bukatu na Allah ya biya bukatun mu ai wannan shine dama duk roƙon da muke wa ubangiji ko dai mu yi mishi roƙo na yabo mu ce ya ubangiji kai ne mai girma kai ne sarkin sarakuna da babu kamanka kai ne wannan sun roƙo na yabo kenan Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da muke faɗa ko kuma roƙo na Allah a jawo bukatuna ya ubangiji ina ina ina buka- neman biyan bukatuna alkhairi ka tukuɗe mun dukkan shari wannan ubangiji cewa yi ma ya'bau bikum rabbi laula du'a'ukum ubangiji in ba dan addu'an ku ba in ba dan ibadan ku ba ba zai ma damu da ku ba saboda haka duk bawa da kaga ubangiji ya daidaita shi ya yi mushi tauhid yana ibada to wannan yana nuna maka yana da wani matsayi babba to mu zauna lokacin da kuma ubangiji ya bada labarin bautan shi ga Allah sai kuma ya kira shi da sunan bawa ba sai ce wa annahu lamma kama abdullahi kuma lallai lokacin da bawan Allah ya sai ya liƙe ya da'uhu yana bautan shi yana roƙan shi kadu ya kuduna alaihi libada saura kiris su yi ta akan shi wannan kaga ubangiji sai ya kira shi da sunan al'abdu dan ya nuna maka cewa duk da zaɓi da ubangiji ya masa na kasancewan shi bawan shi bawan shi ne yana bautan shi kuma to kuma wannan ba zai sa ya kai wani matsayi kawai dan da mu abin da yake yi na bautan Allah ba kuma ya kai matsayin da ya wuce bautan ubangiji kuma yana nan dai har wala yau ko kiyama aka je zai ci gaba da zama Abdullahi da zan faɗa cewa da aka yi kadu ya kuna alaihi ne bada saura kiris sita a kan shi malamai suna da sun mishi fasara guda biyu ko uku afwan fasaran farko kadu ya kuna alaihi ne bada ai kadu yarkamuna ba abuhum ba'dan saura kirs a kadu yarkamu na alayhi hisan listima'i listima'i qur'aniki saura kirs da sun ma hau kan shi lokacin da zana katin qur'ani wato ana maganan aljanu ne suka zo wucewa saura kirs ya zama sun hau kan shi saboda su dinga su cika sauraron abin da yake faɗa abin da yake faɗa na qur'ani ya ja hankalin su wannan fasarar farko da malamai suke shine kanu ya kunna alayhi libada fasara na biyu kuma suka ce a'a da suka tashi ne suka je wajen abokansu aljanu suke ba da labarin cewa idan yana magana yadda sahabbai ke mushi ladabi kai ka ta cinye shi ne ba kanu ya kunu na alaihi libar su ta a kansa fasara ta uku shine fasar da malamai suka yi wanda wannan ko fasar ta fi kyau shine ubangiji na anan yana tunda ai yana ya faɗi labarin yadda ake mushi makarkashiya ne saboda kawai yana wutan Allah to shine ubangiji yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi da'u kadu ya kunu alaihi libar ai kadal jinnu sura kiris aljanu da mutane su yi mubahara su taimaki juna wajen su ɓata wannan addini naci kuma su hana shi wannan addini wannan shine kadu ya kuna alaihi libada ai kadu ya shami'u na wa yatabaharu wa yatabaharu na alaihi li yamna'uhu an li an yasdubu an dini wannan shine kasan da malamai suka yi lokacin a wa qala fi tahaddi ubangiji ya faɗa lokacin da yake jefa kalubale yana jefa kalubale ya ce annabi ya jefa musu kalubale in sai su kawo irin qur'ani to kaga je ma kalubale ni yayin da kake cewa in ka ita wa da zo kai abu kaza irin nawa in tsari banza ne kaza ta yi za ga lokacin da kake fada ai kana wani dan kafafa ne amma shi manzon sai aka ce in za ka fada ko ka fada musu cewa kuma kai hayar da kai ba wanda kuma kai ba kai ba baka wuce wannan mataban ba yace wa in kuntu fi rabbi ma nazzalna ala abdina idan kuna kokantan abin da muka san saukar ma bawan mu fa'atu bi suratin bi suratin min mithlihi ku zo da wata sura irin abin da muka saukar masa sai amma ubangiji maimakon ya faɗa mu cewa in kuna kokonta abin da aka saukar mu annabi Muhammadu mai girma mai karamci mai kaza mai kaza to kaka da malin karamcin sa da ubangiji ya masa da ni'imar da ya sa yanzu ya tsallake mataba ta bauta sai ya faɗa ya ta'abirinsa da sunan abdina wa in kuntum fi rabbin ma nazala ala abdina bawan mu bawan mu aka ubangiji ci gaba da faɗa saboda ya nuna cewa babu wani babu wata martaba da bawa zai kai ya ce ya wuce mataban bautan ubangiji ba kamar yanzu da mutane ke shakan iska suke su yanzu sun riga sun ma daina bautan ba su yanzu suke ba abin ma Allah ba shi ko ma su ce a ai idan ma ilimin yi biyayya da yawa idan ba mu je mu dan yi wannan dan sabanin saban Allah ba to ita wuta me za ta ci wani mu dan je mu dan yi abubuwa wannan su ba yana faɗan haka wallahi wannan kaga rashin sanin Allah ne in ta ne ku zai kyau bai ma fara magana ba yana fita kawo ayoyi da hadisi yayin shi saboda zai zai magana kan wannan abubuwa zai zai maka shi na fara ka baka ayar Qur'ani ayar Qur'ani ba za ka saka ce baka ayar Qur'ani da ko sunna ba ka saka ce baka yadda ba to in ya dashi zai fara maka magana me ba addini me ba ibada me kaza me kaza sai fara za ka baka su kuma sabahatin sufayi a a a har inda malam zai kai mu karshen littafi na da lokaci to insha Allah lokaci yayi sai mu tashi fadini kullu dakhilun fil ibada ibn tamiya zai magana addini da ibada me alakar su da juna zai ce addini duka shi yana yana cikin bauta ne ba wani addini da mutum zai zo ya zo da shi da sunan neman yardan ubangiji kuma ya ce kuma ba zai bauta ba Allah ba wannan kuma shi ma kawai da daradi ne yake da yayi masu su sufayan da suke cewa ana iya samun wasu ɗari'u wanda za su za a bauta ma Allah amma ba ba tare da an bauta mushi ba amma ba tare da an bauta mushi ba to shi ana yake cewa addini kuma din shi ya shiga cikin ibada shi ma ba wani addini wanda ba ibada ba wani wata ibada wata ba ba addini ba dan haɗe suke da juna su ki budun su da shirme yasa suke bambanta waɗannan abubuwa insha Allah za mu sai sati mai zuwa za mu ji abin da malam zai faɗa mana a gaba na na na bai ubangiji bai damu da kowa in ba dan addu'a da kuke da roƙonsa da kuke ba da bautan shi da kuke yi eh shine to tunda yanzu ko daga kun kun karata to shikenan fasafa fasafa da kullu lisama dukkan za ta dauka duk inda kaga lafazin addu'a wa qur'ani ko dai du'a wa sala'in ne wa madahin ko kuma du'a wa ibada du'a wa ibada wa su'ali roƙo shi yasa galibin al'amari za ga in aka zo wajen lafazin addu'a wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada zaka da an ce fala ta'budu ma'a allahi ahada eh wannan duk haka malamai ke fassara shi um maza da yana alfarma duk a cikin wannan ubangiji yesu da alfarma babu kaman shi a to amma shi roƙo kamar yadda maza ya faɗa a cikin hadisi da ya zo a cikin sunan tirmidhi addu'a hul ibada roƙo ita ce bauta ita addu'a da za ka yi to duk addu'a da za ka yi sai dai ka tsaya yadda ubangijin ya nuna maka ya za ka yi yau da Allah ta'ala ya ce mana za mu roƙe shi mu roƙe shi ta hanyar alfarman ma'aiki ko dan martabansa to da kowa ma sai ya roƙa din amma Allah ta'ala bai taɓa kawo inda ya ce in za a roƙe shi shi ba fa in za roƙe ka ba in za roƙe ka zan iya cewa da Allah ba ni dan iyayenmu da Allah ba ni dan annabi in ka ce dan iyayenmu ai annabi ba ga aula da Allah ba ni dan annabi ba idan wasu ba ga an sura suna suna hanawa amma wannan ya ya tabbata Ali bin Abi Talib akwai dan gidan dan gidan dan uwansa Aqil to idan ya zo sai ya ce da Allah shi ya bashi ya bashi dan dukiyar baitul mali to sai maza sai Ali ya koma yana musu siyasa din ta maza Allah su in sai ya danka dan takaita musu to sai ya zo ya ce to gaskiya ka bani dan zumuncin zumuncin yayana yayanka da ya rasu ai dole kai sai ka kula da ni don haka ka bani yana fada yana faɗin cewa ba shi dan zumuncin yayin shi sai ba shi an ana iya tambaya dan zumunci da sa annabi wal arhama da Allah ta'ala to kuma ba aula kace ba dan annabi ni kai tsakaniya da kai amma in nace zan roƙi Allah kuma ya Allah ba ni dan annabi kuma in afta ka kace zaka bi Allah ta ta alfarman annabi alfarman sa wannan zai masa amfani kuma zai maka amfani in kai ba amma ba ta fuskar ka roƙe shi ba an fahimci bambancin yawwa saboda haka in zaka ce in za ka ce ya ubangiji yi min kaza to sai da ka ce yi min kaza saboda ibadin da nake yi min kaza saboda girman ka yi min kaza saboda kamalan ka amma ba yi min kaza saboda wani abin da kai ka kirkiro ba to balle yanzu za ka gaba ko ba shafo ne wata wata wata yayi sai ka ya ya shehu da ilani a kaza mana ya wanda muna yara duk almajirai na alawa da waye da sauransu haka za su zo muna ba wasan yashi irin wasa da ake na abin da dare wata yi ba shago shi ke nan su tare yara ce domin domin mu ta karkare mi ta waka ai wannan addu'a in ba a yi watan nan ba za ta saka wannan abu zai zama ya yayi ba a ce ya ke ku da ilami wannan mu da kan da kan mun wannan waka muna yara sun tara mu da muna ganin waka ne abin daɗi suka dinga zagin ma iyayenmu suna cewa duk wani sisiki da farin wandansa ko da ingilan wandansa ba zai hana salati ba suna zagin iyayenmu lokacin dubin ba ba an kare ba sai daga baya da ya halatta ubangiji girman za ta sa ayi wato girmansa ya isa ya ubangiji yi min dan girman zatin ka yayi ba za ka ce ya ubangiji yi min dan darajar annabi ba ba za ka faɗa ba darajarsa ubangiji bai sanya ta daga cikin ababe ko wato shamakin da za a bi ta wannan dan ubangiji ya bukata ba wannan shine amma tsakanin mu akwai wannan dan darajar annabi ba ni kai zaka san annabi ne to dan dan dan darajar annabi dan alfarmansa dan albarkansa ba ni wannan yayi amma ba za ka ce dan albarkan annabi ubangiji mana ruwa ba babu ba wannan magana ba inda aka samu wannan zangayi ce kawai da kuma tara da ka abinda muka rajja Allah ba mu lada abinda muka sanna tana ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh